إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة وانك أنقل كركدا أبرنن دمقرم جمهورية نجار يومنا ثلاثة تقص قواتا محرم hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da uku kai da arba'in da uku wanda ya dace da sha bakwai ga watan takwas shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da ɗaya cikin littafin bulugul mara kayan muhara darasi bayani na tasu'a da ashura tsakanin da je da yau tambayoyi iri-iri daban-daban sai daga baya na lura dalilin tambayoyin ganin saɓanin kalandire da haƙiƙa na maganar duba duban wata ƙa'ida hatta saudiya suna aikin da kalandire wanda tsakanin tabbata umar kura da ke na maka wannan da su ɓangaren majalisar malamai akan samu saɓanin lokaci su suna aiki da abu ne da kullum na kalandire amma duka saudiya idan irin munasaba ta zo irin wannan irin su layya irin su azumi su arfa su irin harkon shekara su suna aiki da abinda ake cewa diba ruwatul haqiqiyya a diba sa suke a dibi labarin wata to tabbas sun yi sanarwa a ranar ladi cewa ba a ga wata ba 29 ga wata don haka suka ce kenan talata ga ranar litinin ne 30 ga wata na zulhijja suka tabbatar da cewa ranar talata ne ɗaya ga watan muharram su a sanarwarsu irin wannan sanarwa an yi ta a nijar conseil islamic su masu yi wannan sanarwa ta a ranar ladi wanda ya shurara sun nemi labarin wata ba samu ba don haka litinin talatin ga watan zulhijja talata ɗaya ga watan muharram haka suka yi sanarwa a kan haka kenan yau muna takwas ga wata na muharram wannan shi ne abinda aka yada na kaza dan uwa daga Saudiya su ma sun samu labarin da aka suna maido magana eh haka ne a kalanda amma malamai sun yake da duba sun tabbatar da talata ce ɗaya ga Muharram kenan yau talata takwas ga watan Muharram masu azumin tasuwa da Ashura kenan za su yi shi Laraba Alhamis ba talata ba Laraba to dai wanda ya riga ya talata ai ba hana ba azumin talata ko kuma wata ne dama mai matsala azumi ba matsala bace ba sai ka yi kuma gobe ka yi jibi ba matsala bace falla sai masala ta gaba duk da ba cikin maudu'i muke ba amma ganin gaskiya ta yawan tambaya ta yawa a kanta kuma ba ba ta wani lokaci kaso na musamman muke so a yau mu yi magana a kanta wata masala ce ta istikhara istikhara asali wani abu ne wanda sunna ta tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Jabir bin Abdullah ke cewa cikin sahih Bukhari manzon sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu istikhara kamar yadda ke karantar da mu da sura ta alkur'ani cikin dukkan lamarin da haka yana wani abu ne wanda ya tabbata a sunna amma a nan wasu da sunan istikhara suka shiga layin 'yan duba wani ma zai ta da sunan istikhara zai je wajen wani boka malam boka ake cewa da sunan istikhara ya ma duba don wani shi yasa kiran shara za mu yi maganar istikhara a yau mai yadda ake yanta a aikace a takaice kuma mai addu'ar da ake yi a aikace insha Allah kin dalilin haka insha Allah yanzu za mu tsaida za mu tsaida nan ta bulo mu je kasa mu yi istikhara a aikace don masu ɗauka su ɗauka insha Allah
الله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله na ƙare raka'a biyu sai addu'a addu'a ana daga hannu اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من قدرك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر وهو بلاغروني أرميني أنا اللهم إن كنت أعلم أن هذا السفر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا أن هذا السفر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به لكن inda za mu gane wajen hudun bukata a rubutar kanta al'amara zama mai takinan an mun zo daidai allahun in kun talam an na hada to ana in za ka larabci misali safar na bulaguro na azuwaji na karme ne biye ne ya kauda abin daidai hada don mutu haka al'amara wajen hada a nan kan bukata hada ya kan bukata ta ka da hausa ne bulaguro arme wannan arman ko wani kaza ka zama mai takin daidai wurin ga da lafazin addu'a ke zama zama mai ta اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا السفر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به كنا وجه هذا أنا ذكرت أبو لك misali kenan haka safar ko wannan bulaguro ko wannan kaza sai ka wani wannan shi ne a takaice addu'a istikhara a wannan shakka ta ce au wannan shakka ce ba bai ce eh ajiri wa ajiri ana haɗe kamar kamar kana gama wannan kamar shakka ce sai wancan ko ne ce a ruwa ya ce au ke wannan shine dai a takaice addu'a istikhara da muka ambata kullum dai a rike wajen hadal amara ya kawo da amara ke fata na an gane ku na ji na ce maka hausa ko kawai kuma ka ji na ce ko ɗaya na zaka na ci gaba yan uwa ganin mun yi wannan sallah ta istikara da addu'ar abin da ke maimaita mutane wanda bai iyawa da ka yana iya diba da littafi da aka bayani cikin fikiyo da yau zakara kana iya yi da takarda ka karanta kuma cewa a lura da kyau da wajen faɗin buƙatar wajen da ka ce Allahumma inni astakhiruka mana Allah ina neman zaɓi a wajenka wa astaqdiruka bi qudratika Allah ina neman iko da ikonka wajen yin wannan lamarin bi ilmika wa as'aluka min fadlika al'azim Allah ina roƙonka fadlaka mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdiru Allah kai ne mai iko bani da ikon komai Allahumma ya Allah in وتعلم ولا أعلم ألا كيكسب بسن كومي با وأنت علام الغيوب ألا كيني مثلا غيب وإن كنت تعلم أن هذا تؤنن أربوتك أكو هذا الأمر تو ديدي وإن كنت تعلم أن هذا تو إنك أي لا رمشي كتا أكا إيتا مثال بلابروني سفر أم بلابروني أرميني زواج بلابروني وأنا أبني دبيك ولا أبو هو ده هو alam kun talab anna hadal arman ko bulaguran ko kasuwar sai ka ci gaba da khairun ni fi dini wa ma'ashi wa akibat amali aji to baki ake zamani wannan ajili wa ajili kari ne shakka ce ke shi annabi wance ce ko wanne ya ce auni a wurin bayan sa ajili amma bayan ka ci ba mu kuma karin bai bata komai kenan dai wajen hadal masu tayi wajen al'amara ne don ka ce hadal amara ya kaudi a bukatar taka da hausa ne da larabci kaudi shikenan kuma yawan ma'ana ita abin istikhara ba magana wani in gani a mulki ko in ga tsanwa ko in ga ja ko in ga aini ko ka aini babu wannan kurin addu'ar istikhara ka ba Allah zaɓi ne wannan abin da za ka yi in alkhairi ne ka mai da komi zuwa ga Allah shi ne masanin gaibe shi mai iko akan komi ka mai da Allah lamarin komi gaba ɗaya Allah wannan abin zai Allah in alkhairi ne a yanzu a rayuwata ko a gaba Allah ka tabbatar da abin yanzu cikin alkhairi yanzu cikin sauki kuma kama abin albarka in Allah wannan abin zai in ba alkhairi ba ne ba a rayuwata yanzu ko a gaba Allah ka ɓata abin ni ma ka kauda na ka san abin kuma ka kaddara mu alkhairi duk inda yake kuma ka sa in yarda da shi shi ma na ta kurin kenan an kai haka shi kenan kai dai ka ba Allah zabi kuma abin da Allah shi ne in ka ga abin yayi haka Allah so bai kuma haka Allah so ba ganin komai a mulki ba na ganin komai a mulki wannan shine gurin kuma kana iya maimaitawa ɗaya biyu uku ba lahi bane ba wannan sahabbai suna maimaitawa kan istikhara kuma abin daga Allah abin da ya shine Allah ya kurin wannan shine abin da zamu ƙara bayani kan abin istikhara kuma mun kana iya dibawa da karanta maka iya ba to sai karatunmu na bulugul maram muna ha ha dai mai wala ka cika umarni ka cika umarni eh ka cika umarni ha duka lokacin da ake nafila ana yin ta duka lokacin nafila ana yin ta ba sai ba lokaci kaza ko dare ko rana ana yin inda yana nafila a lokacin eh wannan iya muhimmanci maganar astikara wani bai ma wani ya dai a koya ma ka yi wani yana muhimmanci kwarai don na malamai suke shiga lamarin duba zanen malamin astikara zai armi ko bulagoro mana ya ce ma ka yi ko kaka wani shirme ne ɗan duba ne ɗan duba ne ba wani da astikara astikara ba mai ma'aita ya kace kayanka tun daga ya ce ma ka je ka dawo gobe to ɗan duba ne kuma ƙarshe ya maka ya koyi shi kaje kuma wani magana bane maka eh dai ko no ka bashi koya maka an ba lai bane ba a koya ma ita kai wani bai ma wani iskara anwa ta shada kowa ya dai maka shi ya dai a koya ma kana jabu yake cewa annabi ya koya mana iskara kamar da ta koya mana sura alqurani koyon da ake da kyau wani bai ma wanda ke wani rike da kyau eh muna cikin kitabul buyu a cikin bulugan maram wanda kenan cikin darasinmu da muke na saba'in ta ɗaya a yau ko? kuma gan kammance ganin gobe ba bukatun motsa karatu ne daga yau ita ta ɗaya juma'a insha Allah ba karatu gobe na motsa za mu tashi hadisin ibn umar wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an asabil fahad rawal bukhari muna mun karanta hadisin ƙarshe satin da ya gabata hadisin Jabir bin Abdullah inda yake cewa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadl mai ita rawa muslim ya ce wa za fi riwayatin wa an bai'i darab al jamal to da rabin jaman da wannan duk ɗaya ne cewa manzan sarasalama ya hana amsal kudin jinga na barbarar dabba kenan misali raƙuminka ina son iri na raƙuminka sai ka bar raƙuminka ya yi barbara ga ma'ana taguwata ko samka ya yi ka saniyata ko ragonka ya yi ka timkiyata ko da akuyanka ya yi ga akuyata don neman wannan iri to suna ba da kudi na wannan aiki shi a kanan ce haramun ne ka amshi kudi yin ba halaka ba ne ba amma amsa kudi ne haramu magana kenan ba a kasuwa da shi idan ka taimaka ka ba shi dabbaka don ka sami iri daga cikin irin dabbobin shi na shi ne ma'ana asabar fal kenan wannan kudin da ake badawa ko na barbara ta dabbobi wannan ruwaya bukhari ya ruto shi wa an wata ruwaya daga wajen shi ba ibn umar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habala la habala to kana bai'an yabta'u ahlul jahiliya kana ar-rajul yabta'u al-jazura ila an tuntaja an-naqatu thumma thumma tantuju allati fi batniha abinda yake ruwaya ibn umar ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i an bai'i habalil habala ya hana sayan ciki na cikin wata me tafsirin shi yace wa kana kamar tafsirin wannan ke habalil habala ta tafsiri wannan habalil habala ga tafsirin shi yace wa kana bai'an yabta'u ahlul jahiliya wani ciniki ne wata wani ciniki ne wanda a jahiliya kenan kayan musulunci ake yin shi an ce ahli jahiliya kenan lokacin da ya zo kayan islam me suke ya ce kanan rajul ya fita aljazur mutum zai sayi raƙumi aljazur iya ɗaukar raƙumi ko raƙuma alba'ir ko naƙa hata aljazur kurin raƙumi kurin kowane iya ɗaukar namiji ya ɗaukar mace kenan mutum zai sayi raƙumi ila an tuntunin naƙa tuntunin da tafi badaniya har misali yanzu raƙuma taguwa da ciki to tafsiri bi malamai magabata ke ba wannan hadisi in ma cewa ana nihi ga taguwa da ciki zan sai amma ciki ba na yanzu ba na yanzu in ta a yi wannan shi ma na ciki in ya aihu na ka sai da mu akwai abin kwarai ba akwai shi da mai akwai garra a cikin kwarai wannan ba ta yanzu ba wannan ta cikin ita an ahe ta kuma ita in ta aihu ɗanta nawa ka sai da mai jika jika mai cikin ba jika mai cikin wani tafsiri na harko suna ce a abinda yake wannan ma'ana cinikin da ake yi kudin zan sai raƙumin ko raƙutaguwa amma zan ce lokacin biyanka ba zan biya ba sai lokacin da wannan taguwa ta aihu ta cikin lokacin da cikin ta aihu shine lokacin biyanka din dai rudin ne din dai rudin ne Allah ke yi na haji almuhim duka hana a musulunci ba a radaba da cinikin karar da abin da yake babu kat don rudu ne duka alaƙa kowane babu kat a kan shi akwai lalmi cikin duhu irin nau'in ciniki ne wanda kuma musulunci yana ko da akwai irin shi a yanzu duk abin da yake ba bukata kan shi lalmaci na shi a hausa sai yanki yi cikin ruwa wannan dai ruwa ya mutafakun alai bukhari ya ka musulmi ya ka duk lafazin imam bukhari ne wa anhu wata ruwaya daga shi abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa an hibati mutafakun alai iya ban labarin cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da alwala wanda muka bayani darasin da gabata na idan ka sai da bawa wannan bawa idan ka ka yantar da bawa kana da bawa ka yantar da shi duk da ya zama da amma kai ne waliyin shi ma'ana alwala a cikin take da kanka wannan misali da ka yantar da shi inda Allah ya kaddara zai mutu bai da magada kai ne zaka ci gadon shi shi kai ne matsayin mai gadon shi inda bai da magada amma amma kuma kai bai gadon ka duk halin da aka kai bai gadon ka amma kai kake da gadon shi kai ne kamar a ce uban shi ko ya bida kai ne waje wali shi wannan alwalakin to ba a sai da ta ka ci ai wane walici na na wane na bawa na wane nawa ka saya ba a sai kuma haka baka ta dan kana son wane aboki da dan uwanka ne wane ai wannan walici na wajen wane na baka kyautar shi ba ba da kyautar shi eh متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحسات وعن بيع الغرر أنه صلى الله عليه وسلم يا هنا أن رواية أبو هريرة ya ba da labarin cewa manzana sallallahu salama ya hana ciniki na tsakuwa da dukkan cinikin da ya rudu na babu katakan shi mai cinikin tsakuwa yadda suke so a da misali za a zo ajiye tuwa kayan saidawa da imma tuwa ce imma da wani kayan saidawa ne ana yi hata da dabbobi ga suna ka je wa tsakuwa wadda tsakuwa ka ta faɗa kanta ta za mu ciniki jika goma ko jika biyar amma ba a ware ba dabbar da aka jika goma in tuwa ce iri-iri tuwa ga tanan ba a ware ba tuwar a ce tuwa kaza ce ko yaji kaza ne kuma mene ne ba a ware ba ya a cinikin shi amma shi yanzu mun kare idan kai je hutsa ko ka duk wata tawo shi ne ka saya ta duk da ya rudu ne ba ciniki ba ne annabi har da wani cinikin ba a yi shi ne kurin bayan asata da kashe tsakuwa da ta fada sai ka saya kurin ciniki ake a kare ya kare za a je tsakuwar ma da an ware na ba matsala bace ba in ka ware tsakuwa ka ayi ciniki ba matsala bace ba a cinikin ake kayan wadda ka jewa ka samu ya cinikin wadda tsakuwa ta kurin ka sai ta akan kaza ya jewa duk wani an hana wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal man ishtara ta'aman fala yabi'u hatta yaqtalu rawa musulun cewa manzan salasalam ya ce duk wanda ya sai abinci kakka sai dama wani abincin har sai na auna na gani wani ni da na saya kai kayan ka saya sai na auna na gani tukun kai in sai dama ka ha? ha? mena? mena? ya ce mu? kada ga murya bane shi akwai saura to na yi mu an bala da cirkin rudi na yi shi ko ba murya ba na yi shi kai ne baka ji ba wa an bala gara da cirkin rudi na haɗe shi kaji daga baya wa an bala yana an hana cinikin gara duk mai gara da dabin da ke da rudi babu babu katakan shi da alimin cikin duk وعنه رضي الله عنه كما باكنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما دون جيس أبنشي فلا يبيو حتى يقتاله كي سيدا سيأونا نن كاسي أبنشي وجن واني تن كذا كو كذا كاين كسيدا سيكا نن أنشي مي كام كنا أو دن كسان كي نو نو ني كدوكا كات كاين كسيدا مون شي تكار يا سان أبن دي سيدا بكو كي بكا دكات kenan kai ma ka auna kayan ka san zaka sai da mawani kenan ka tabbatar da abin da abin shi sun suna cewa idan baga ce ko da baga ce ana sayan baga ko ita da kai kayan ka saida ma wani ka san nawa ne ka saida mashi kai mai kayan duk da nan iya karkashin suna kawo maganar dukkan mu suna ga cewa akan abinci ne idan ka saya a wajen kantin wani baka dama ka saida sai ka ɗauko kai ka kai za mu sarwa ta yi huzu idan maka ne sai ka kai wajen da ka mallaka ta kwan kai ka saida ma wani nan sanin kai mi ka saida ka shi ne magana kurin duk da suna ga cewa a nan irin yadda ake gaje mangaza ko kanti ka sai kaya kayansa a mangaza ba baka ba kaya to ba ka sai da ma ba wani wannan kaya sai kai ka ya cika hannunka ka san nawa ne ta kuwa aiki niki na akwai ruwayoyi da ya masu wani masalar an ce ana akwai kare zamantakewa da kare hikidi na wani don me yanzu misali kayana a kantina na sai da ma misali jika goma goma he wani ya zo sai sha biyu sha uku a wajen ka ina kallo a zuwa ɗauka ba ka sai kaya ba ka ci ba kana akwai matsala na da iya samun hike da kama wani abu sai ka ce don kare wannan abun ka ɗauka ya shiga hannunka don ka sai kayan ɗin ka saya in ka saya kayan ka sai da ma wani to ya shiga hannunka tukwan he kai ka sai da ma wani kakka sai da iya na aje kurin yanzu ya ɗauki kaya aje kuma kai ba abin da kai kurin kurin wuri ka bada magana kenan so kenan ka mallaki kaya shiga hannunka tukwan kai ka sai da mishi kakka shi ne ka ci riba ba ka ɗauki kaya ba alhali misali wannan kantin da aka ciniki inda za a yi gobara kai asara kai na sai kaya wajen wanda tan kaza sai aka yi gobara a wannan kantin na ce na ce asara kana fita ga kai ba ruwanka to sai shigo ce ba ce riba abin da ba shi ba na baka baka dauka asara shi dan kasuwa da marisk ce akwai asara ko samu tunda baka mallake shi ba zai ka asara kanka to kenan haka samu baka ce samu a wannan halin riba ce ce baka ce ba a wannan halin yadda ya shiga hannunka in mai same shi hannunka yake a kan da magana ce wa anhu wata ruwaya ta da ibn umar ya ce na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atai ni fi bai'a rawahu ahmad wanda sa'i wa sahahu turmizi wa ibn abban cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki biyu a cikin ciniki guda wannan shi ma malamai magabata sun mai tafsiri daban-daban wani har an zai cikin tushen rigima ko saɓanin malamai kan masa'alar bai bai takasir da ake mai bai bai takasir kudi hannu kayan jika goma goma ne amma idan ba shi zan baka ka biya ni a hankali kaɗan-kaɗan ko ba kudi hannu ba sha biyar ne wannan wasu malamai suna ga ana iya yi me suke ma wannan wannan tafsir wannan hadisin fasara sai inda aka hana ciniki biyu cikin ciniki guda wannan kaya nawa jika goma ne kudi hannu amma bashi sha biyar wai idan ba a kai ba a yi firsi ba aka ce kace to na saya bashin kai ka tahi da shi amma inda ka ce bashin na saya sha biyar kenan ba lahi bane ba inda ka dauka akan bashi me yasi ka lafazin ga wani Abu Dawud yace man ba'a bai'atayn fi bai'atin falahu aw kasu ma aw riba duk karin hadisi ne wanda ya ciniki biyu cikin ciniki guda falahu aw kasu ko ya doki ka dankin aw riba ko ya doki da yawan ya ci riba alkashin wannan a tasu usibin da dama ta wannan Saudiya suke kan wancan tafsirin na maganar cewa in inda aka hana a ciki a tashi ba a arabu ba a san ba wanne aka ɗauka a bashin aka katsaya ko kudi hannun shi albani cikin raddi da yake yi ya ce wannan magana akwai matsala hankali makanta yaushe za a ce an cika ce kudi hannu jika goma bashi sha biyar aka rabu ka ce ba san a wanne aka yi ba daga arab an kare ba hankali baka san wanda ya ba tun to kawo kawo shi kudi kuma ka tafi mike nan kina ka ya mike nan amma ka annabi ce ɗayan biyu annabi ce duk wani ciniki biyu annabi ce cikin ciniki guda ko ka ɗauki kaɗan kin ka huta ko ka ɗauki ƙarin cin kashi riba sai shi albanin da ya tsaya kun kan cewa bai halitta a yi awa kaya farashi biyu a yi bashi da kuɗi hannu kurin ya kawo na disan ana ya tsaya kurin kudi hannu goma ba shi sha biyar to ɗayan bai ka zaɓa ko ka ɗauki goma ka ci halar ko ƙara sha biyar ka ci rufa shi da rabani sam sam bai da kuma ya rinti mai yawa cikin tsawon shi kan mas'alar farashi biyu wurin ɗaya ya saya kawai bari shi ne lafiya kwanan ma ƙashin wannan su suke ɗaukar wancan fasara ta cikin magabata da gafa ta musu wannan fasara cewa in ka san wanne ka ɗauka aka tashi kenan an san ba garar kenan ka san tunda ka ka doka ka ce shabi da ka doka kenan ba ana ba haka suke cewa lawa wannan dama cikin malaman Saudiya gari ba to malaman Saudiya da aka haka suke wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi to wannan wani abin gaskiya magana mutum dan ya kauce shiga cikin riba cikin zalunci misa zakai kullun kayan ka farashi guda ne mutum sai kai bari kullun kuma an san kullun bashi a musulunci taimako ne ana nan baki ba labarin da ka mutum bashi biya zubi biya ba kara mace za a baka lada kamar kai sadaka kinan wurin taimako bashi wurin taimako ne har za ka samu lada kai shi kin ba kamata ba kan amma ka samu lada sai ka zo ka daura mutum karin kuɗi dan ka san bashi ne me yasa zaka kana akwai aka ce gaskiya kamar nau'in zalunci ga wanda yake mai karamin karhi ne a ba su kuɗi farashi daya an ka taimaka ka bashi bashi Allah zai baka lada yayi lafiya gaskiya sai وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربي ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علم الحديث بدون بايع نهى عن بيع وشرط abin da yake da nassin hadisin lafazin harko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahilu salafin mubayyin bai halitta a lokaci guda a yi ramce da bashi miskin ramce da bashi yanzu ina son bashin jika goma ya ce a sai in ka sayi wannan kayan nawa in ka saya jika nawa ka saya kana sai mai cinikin wani kaya na in ka saya ne zan baka rauta in ka saya ne zan baka rauta yanzu me yasa ana shi gudu dan misali yanzu kayan na tana kasan fashin jika goma wajina na ce wannan kayan nawa sha biyar ne kana iya sai sha biyar dan in baka wannan bashi ina yi ma zalunci in kara maka dan kan sun baka bashi sai ka saya haka nan ma saboda kudin kayan a ka a gama ciniki da bashi ko ka bashi bashi amma a ce ya sai wani abu ta kun za ka bashi bashin wannan an hana don gudun a yi ture a kan farashin kayan ya saya kayan da bidiyo da kima wannan don hanci suka yi dabarar ma misali kayana kana sa misali 500 a wajena ta ce gaskiya kasa wannan kayan na nuka saya 800 800 to shi kenan kasa 800 ni kuma nuka sun baka 500 ko ka dalilin kaman wannan wannan ƙarin sai yan baka shi aka haka nan dan na samu wani ƙarin kuɗi a sama ka sai kayana sama da yanda ya kamata ka sai shi shi din da aka juya din da zai zama to dai gurin za a yi ɗora wani ciniki akan bashi ko bai halitta kur a yi ɗaya ko a ciniki ko a bashi ba kenan ba a ciniki a lokaci guda da bashi ba a gama haka ba a sharɗi biyu a cikin ciniki guda nan ana fasara cewa shaɗaɗin febe'in ɗaya ne da man ba a bayatarin febe'a ne ciniki biyu shi ne bashi kuɗi kaza kuɗi hannu kaza shi ne shaɗaɗin febe'in haka ake tafsirin kenan ba a ciniki biyu a cikin ciniki guda dole kenan a yi ɗaya ka a yi ciniki biyu a wa kaya farashi biyu da bashi daban kuɗi hannu daban kaya haka wala ribi malamai daban haka ba a cin ribar abin da baka ɗauke wani shi ba samun da muka bayani misali kaya kasa a hannun wani baka ɗauka ba yadda ya zama to a ƙarƙashin ka yake kuma ka ci riba kan wannan kayan iya hannun mai shi ba kai haka nan ba tun da iya hannun mai shi to ya ka amsa to kan ka ce amma iya ka saya a wajen shi ba kwashi kuɗi ba kai bai ɗauko ɗauko kan ba ka iya magazakin shi kuma sai ka ci riba a cikin kayan shi ba a yi dan kayan hannu bai shiga hannunka ba sai ka ware ya shiga naka wala bai'u ma laysa indak haka baka sai da abin da ba ka da shi nan suna kayan nayi ka zo a maka can ka baka da kaya ka je ka ɗauko a wani to wani masala ma malamai da mata tafsiri saɓanin ma'anar ruwaya ko lafazin hadisi a ƙarƙashin wannan wasu ke ci haramta dukkan nau'in sai da kaya wanda ba ka da shi ka yi cinikin kayan bai hannunka ko da ka je ka auta banuri laihi zina ba ka mallake shi ba kamar imam al-khattabi haka ana ga sa'adi cikin malaman malaman su usaimin tana a wannan magana inda aka hana irin wannan bai'ul muayyana bai'ul muayyana ma'ana sai da wani abu da an san abun misali gida ne na wani ko mota ta wani ko inji na wani mu zo mu ciniki wannan inji na wajen Muhammad ko na wajen Zaidu na ka tsaya ka sai shi ka goma ka 100 ka 200 mijiniki alhali injin wane ne wanda injin na wane suka ce wannan shi ake ni amma bayan musuf mai bayan musuf shi ne ala zimma ne kurin ni ina son ka kamun faraja ko mota toyota ko honda nake so at 2006 ko 2009 misali ka wadda dai wani kaya a ina son shinkawa wadda take ta thailand ko ta pakistan shinkawa ɗin ka zai so tan nawa to wannan bayan musuf ba a ayyana ba kayan wane shinkafar wane ko injin wane kurin ina son inji markaza ina son shinkawa nau'i kaza kina yadda ake komandai ai komandan kaya ce karkashin wannan ba ka iya haramta komandan kaya albani ce wasu na shiga maka suna haramta komandan mutum ba a kaya ba a mutum oda kaya tun da bai da kayan ba mai oda albani ce la ruwa ba ta ɗauka haka tana ɗaukan birnin mu'ayyan ne kaya na wajen wane gida na wajen wane shi ne aka hana ka sai da matuka ba ba da ka bane ba amma idan abin kurin bayan musufi ne ina son kaya ne kaza me yasa ya ƙara hujja alban da shi ce kowa ya san ba saɓani salaf da manzala sai mutanen madina suna salaf me salaf suke mutanen madina za su yi magana da manoma na sham akan sha'ir ko ina wani abu da na kayan gona za a yi magana baɗi kai har ma annabi ya ta hashi abudu wacce shekara ta biyu nawa za ka sai da mun kun ai daga kaka da kaka nawa za ka sai da mun sha'ir sa'i kaza a nawa yake annabi ya halatta mutanen madina su yi ciniki da mutane da manoman sham su yi cinikin sha'ir da kaka ɗin ta zo yanzu in biya kuɗin a yanzu kun ba a ma shirka ba ba a shirka kayan ma amma annabi za a yi magana annabi yanzu isko abin kuma ce abin da ku annabi gyara musu a yi cikin ajali ma'alum wajen ma'alum ya ce ku yi sarrafinku amma a yi ƙa'ida a ce sha'i kaza kuma a lokaci kaza za a kamuni kun shi annabi gyara musu ya ce to tun da an halitta irin wannan ciniki na salaf mutum ya oda noman da ba a yi ba shi baka kayan ma za a yi ciniki da mutanen shan hebaɗi har ma ana shekara biyu baɗi waccan za ka kawo mini tiya kaza ko sa'i kaza in biya kudin a yanzu me wani ba a shirka ma wallahi sun marge shi amma annabi halitta ce bambanci shi wancan na salaf bil musufi ne kurin irin kaza nake ba ruwa na kai hori ba kai hori ba ko ina san irin kaya kaza nake so irin kaya kaza yace anan menene fa'ida da annabi akwai fa'ida a ciki domin yin hakan yana taimakawa su manoma su samu ɗan kuziri na noma da abin za a ci a ƙari shifka sun samu sun mahana kai kuma mai sayawa kai kuma za ka amfana da samun rigi inda da kakai ba ka samu da rigin ba misali misali misali a nan garin garin mun san da damana kaka misali hatsi zai kai dala tamanin duk wani sai ce ni amma ni hamsin zan baka da kaka zan sai hamsin hamsin duk da na san da kaka tamanin zan sai da shi amma ni yanzu zan baka hamsin hamsin kuma annabi ya halitta musu yi sassalama don nan fa'ida shi manomi zai samu ƙaruwa ya fa'idatu da wannan kudin da aka bashi sai kuma za ka samu ƙaruwa da rigi ɗin kakata wannan mace babu saɓani bukharatar ruwa ta inganta ba mai shakka a cikin da aka rabar ta kenan ƙarƙashin wannan magana kenan fikihun magana da gama guda biyu ce kenan inda aka hana sai da abin da bai wajenka bai mu'ayyan ka ce abu kaza ko gidan wani ko shinkatawa ne ko gidan ko injin wane abun an ayi wani abun da san kaza ne duk ba naka bane ba amma kurin shi shinkafa yake so kurin mar kaza inji yake so na mar kaza ko mota na kaza edem ne kaza kurin ai kuna ai ciniki a yanzu ka tayi kwatanu ka kawo ko ba kudi hannu gaba daya san for san ko ba ka avance duk dai ne ciniki ne alƙashin bai salaf aka halitta shi wanda ka masu da safi zai na albani kwarai ya bayani ya da ta wani magana cewa wasu na sa wannan magana su hana kwamandacin kaya ba sun kaya oda ya ce akan kuskuren fi'in ta hadisi ne shi akan haka ya tsaya amma wasu malamai suna ga kurin baiwa a yi oda kaya ya je ka kawo kuɗi kuɗi hannu hannu da hannu kurin wannan akwai matsala ga yan kasuwa gaskiya na kusa iya siya kusa iya gaskiya kenan na iya bani iya misali ina da bani halin soka bani kusa soka ya ka bani in je so kama kun kai ruwanka ko haɗuwa ta barunka ko haɗuwa ta motsi ba ruwanka ko ta ƙone ko rin kai mai ciniki kaza kake so kama kwaɗa shi bambancin su irin kaza kake so mark ce nau'i ne amma ba ce ba kaza ne kenan irin wannan shi kenan bai cikin magana bai malas indak wanda aka bai malas indak wani abu ne kuma abin ba naka bane ka sai da shi wanda abin an san shi kaza ne an gane magana wai bambancin bambancin magana nan sai da abin da an san shi amma ba naka bane in sai yanzu na tare na san injin wani da ke hannun shi ko motar wani ko na san a magazakin wani akwai shinkawa ta wajen wani tare na shirka na san ta ce wannan kayan mai ciniki da kai ba kana ba kayan shi ne a wurin shi shi da ka hana amma kun ba ruwan shi wani kudin shi irin kaya yake so nau'i kaza ko da babu kayan a wajen shi yana iya saidawa kuma in saya yanzu misali kai a kasuwa kun mutum kan tanka iya san shinkawa san kaza iri kaza ke so ko kana zuwa ka sayo ka tafi fashin kasuwa ka je ka sayo ka gaba sai da mishi ko ya san ina san kaya misali markaza wanda ban ne kawo ɗaya kana iya ma domin gujewa shi juma gaba ɗaya sai in je ɗauko kayan ma shi wancan mun yi magana da shi a nan ban farashi in ma ba shi kuɗin shi in ma ɗauko da ya ban damar farashi ya zo sai da maka kai ga kai a ninka an ce ka bai wajen ka da ka kai a nuna ko ka saya ne matsalin kayan ka kai a wajen an ce bai bai wajen kai akan wannan ba a hana kayan na yi kai tsaye wannan muna magana a ɗauke shi ba wancan ma mutumin da ya yi ɗauko kayan a wani wuri ya ɗauko ya kasa da maka ba ka shi wannan layi don wannan kayan gasa a gabanka su ka saya can ya rage a bashi a bashi ladan dillallanci ko sai ya wayi bashi ido ko kai ne ba a sashi wannan layin bai malasa inda ka ga abun a gaban ka nan dan huta daga shuba ta yan kayan nayi nan kasuwa ne Allah ka taba iya dan mishi cikin wannan sabanin in aka zo neman kawo janka kakkai cinikin ma bari je nemo in ga afa sai ka kawo gashi nawa ka saya ga kan gashi nawa ka saya ko ai magana ma kakkan shudin shi ka kan ka bashi ba kudin ka ba wani matsala nan wasu mun shiga cikin sabanin komi ka ci halakinka Allah wa sai wa anhu radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' al-urban rawahu malik wa qala balagani an amr bin shu'aib Allah wannan ruwaya tana da rauni me me urban al-urban avance me ake yi cewa annabi ya hana cinikin urban al'urban ma'anar shi za mu zo mu yi ciniki da kai na kaya kaza to kayan mu ɗoka ba don a san ƙullin ciniki yin baka jika goma ha? ha? wa aka shi fi'ulun na hadisi min ruwa ta bi halin wani duk an da zo bi lafasa na ha bai usharta mun hadisin ne gabata a gurin ya kawo maka cewa an kashe ta wani hanyar daban illa a can ya ce na an bayyana sharɗin maimakon ya ce salifin wa bayyana wannan kuma ba da kana wa daban ce hanyar hadisi da ya gabata shi ne gama ta hanyar daban da hafiz bin hajjar kawo shi ta wata ruwa daban hadisi da kuma ya inganta ya tabbata hadisin bin karanta ya tabbata iya da hanya kyakkyawa kenan bai al'urban ce na ha an bai al'urban mai al'urban kenan mai ciniki da kai na kaya ko ma menene sai in baka avance in baka kudi mace kullun kullun mace kullun ciniki avance kenan baka kullun ciniki to ga kan jika goma ne in baka jika biyu ko jika guda to su suke yi in ka sai kana jika goma ka ban jika biyu ko jika uku avance to ta alban in ka hasa kudin sun ta avance jika uku ta ta avance eh ka na cinye ka eh jika ta ta avance ka kare da haka irin shi nake magana kai da zuwa fasar abu ce to gaban an gaba da abbas an baka saba ba kenan akwai fasar abu ce maka saba shi kenan kuma ce don wanda yace yace ya amince ha ya kamar sai da a wannan kuma wannan abu da a wannan kuma ai kenan abbas kullum sana kenan ba hela ce lokacin to kawai misali kayan ka jika goma ina sai da kana kace kama abbas kuma kace ka hasa kullum na kashe su zan yana kada wani na ce yana kada baka ana na ba zina kudin zana kai na nan ba ta lahi ne a ce wannan kaban kudi ka in ka kawo kudi kawo ji kawo kudi amma an kawo ta fa kudin ka yana saida ya mace ana barka zana ai ba matsala na kudin ka kudin ka ba cin ba cin ne masu ba amma ita wannan kudin sun ci to annabi hana duk da ruwaya tana da rauni amma da ya cikin garar akwai zalunci a cikin eh kenan abas nau'in kudin ciniki ne kaida na ba da na kan ciniki na gabatar da kuɗi ne kenan ba a yi ba gaba abin da mun gana kan kada amma wannan hadisi da tabbata da yana karta ba hadisin hadisin mai ganta gaskiya mai ganta wata kwata balle aka hujjar shi mashin dai ma'ana bai'ul urban shine ciniki na urban na na abin da aka bada na muqaddama kin kuɗi in ba saya ba mai kuɗi asara shine ma'ana shi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعدت ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعوا حتى حتى ابتعته حتى تحوزه آه لا تبعوا حتى ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالك نعم أبن دا يكي بار الداباري شيوا عبد الله بن عمر يكي بتاعته زيت في السوق ناس يمي أكاسوا ها ها بتاعته زيت في السوق ناس يمي أكاسوا فلما استجبته da lokacin da na amshi wannan man ke na kulla ciniki da ke ne rujulun fatsa ne zai riba hasana sai wani suke da anya sai ban riba kyakkyawa ma riba kyakkyawa ke ban riba kyakkyawa fa aratu ana da bar alaji rujulun sai na so na ma na buga hannun mutum ke na so in yarda ciniki ya kullu in bashi mai ya bani kuɗi na muna niyyar haka fa akhadha rajulun min khalfi bi dara'i sai wani a bayana ya rike hannuna يعني ما كان يقول يريد أن نجانا ببايع فالتفت هنا ويويا فإذا هو ذرب هيك ذرب ثابت كمان كمان تقولون قرآن فقال سيجا من لا تبعوا حيث تأتوا كبك سيدا عند كي كسيا أتاته ذلك هيك كيش منك عندك هناك نورنك يا شيخ عنك يوم تكون كسيدا ke hana shi kenan sai da ba tare ba da ya je aji ya ga me yasa yace me yasa ga wace domin yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an tubta'u silhas tubta annabi ya hana sai da kaya a inda ka saya ka sai kaya a nan a waje na kuma a nan ka zo ka sai da a wurin a kantin ka sai a nan ka sai da yace hatta yahuzu hatuja ila rihali sai ka dauko kayan daga inda ka saya zuwa ya shiga wajen katakon ka sai da ma wani kakka sai da a inda ka sai kayan don shi muka bayan ɗazu zai kawo hasada ko kyashi na wani ya sai da mashi kawo kuma ka sai da sha biya gaban shi kuma ba abin da kai gurin kaya a shagon shi wannan iya kawo matsala ta zamantakewa sai ka aka na kenan duniya cikin kare nau'in ciki kuma da kare zamantakewa ta al'umma ana mai sai zai kawo wani daga iya samu hasada ko bikin ciki keta kan abin da ka samu to amma ka an kalauka ba za a bude ka ci ba kai ka hanka canka sai da kanka bai sama ko ne ba samu ba eh bai samu wani abu a cikin a cikin zuciyar shi wannan kina ka kace da kenan irin wannan cinikin shi ne muka bayani farko kenan gurin in ka sai kaya a kanti kar ka sai da anan a kantin ba tare ba da ka ka ware shi ya shiga cikin mulkin ka na an kawo magana cewa rihalin an ce duk abin da yake da ace adatan ko duk abin da yake da an san wannan an ka doka wannan kayan ya shiga mulkin ya hauta ga mulkin dan kasuwa iya kashi ka hanya ko nun iya ma bakwacin ka ne ko duk da kai ka ware kayan ya hauta daga kayan daga cikin layin ne wannan ka saida amma ya huta daga cikin layin shi dan kasuwa an san kayan ya shiga mulkin ka kai mai san tukon ka saida amma kar ka saida dan ka cire ba ka saida a can a tun da na biya tanka zan siya kuna zuwa da tanka zan siya ma wani shi na kana wani abin yayi wa da yawa cikin kasuwa na yanzu kenan sai a kiyaye da sai da kaya a mangazakin wani ka ɗauko ka kai taka kakka yi cinikin a mangazakin ka zo ka bada ka ci riba a kayan da baka ɗauka ba kana kenan sai aka ce wa an wata ruwaya daban daga shi dai na ga dalabin umar kinne قال قلت يا رسول الله ya ce na ce ya manzan Allah sassan inni abiyu ibla bil baqi fa abiyu bid dananir wa akhudhu darahim wa abiyu bid darahim wa akhudhu dananir akhudhu hadha min hadi wa uti hadha min hadha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء nan abin da yake maganar cewa ya zo ibi da mai ce ya manzan an nasu sunan inni abin da ibi da bilbaƙi ina sai da raƙumi a baƙi gaban kasuwa shi kafasan baƙi yadda nake fa abin bidin na ne wani wacce zan sai da mutum dinar ya goma muka ciniki amma wajen yaban kudin sai ba ni dirhami sai ban dirhami maimakon yaban dinari misali zan sama wannan dinari goma goma ranar biya kwalocin biya sai ba ni dirhami mai maimakon man dinari sai ban dinari duk alhali zan sama dinari ya ce wa abin fitara wani wajen kuma zan sai da awa mutum da dirhami kaza amma kuma wajen biya biyan da dinari asalin dirhami akai amma wajen biya a canza na saya da sefa na saya maka da sefa zan biya ka ban naira duk ɗaya magana kenan ya ce akhud hada min hadi wa udi hada min hadi nakan amshi kenan wannan ma'ana amshi dinare daga maimakon dirhami amshi kuma dirhami da maimakon dinare duka nakan ina yi da na gaya manzo ana haka sa'al muhimmin zaka ya ce mini la ba sababu laihi an ta'khudha bi si'ri yawmiha ma lam taftariqa wa bainakum shi nan maganar cewa ba matsala bace amma inda aka yi cinikin dinare sai ka biya da dirhami musamman a ce a yanzu aka yi ciniki da sefa jika goma goma sai za ka da naira ba laifi amma a yi lissahi a yau naira nawa take a yau ka biya ni lissahi da aka tafi wajen canji nawa naira take a yau kaza take sai ka bar nairar a kudin ciniki na yau kuma ka a rige ka a bashi ka ce akwai sauran nana kaza iya ka rana kan ka canza iya wa abinci suke canza don canji ne kenan za a anya da a yi amma ka a rabu da bai shi in har amma ba zama wani ba suna yi ba da kuɗi ba ka rabi in biya ka rabi daga baya amma in dai kuɗin ba ɗaya bane ba za a samu bambancin kuɗi na saidawa da na biya to ba a yarda da bashi a rabu da bashi sai an biya kuɗi hannu ko awa ɗaya canji iya canzawa shi ya kuma abin da ake saukurin in kuka cinikin sai fada mutum babu laifi iya biya ka da naira amma a zama to a ran nan kin farashin ran nan kin ka alau da bashi magana kullum ake saukurin a ranar biya na misali yanzu ina maka jika goma amma da kan zan biyan ka a wala shi ina naira naira gare ni an zuke naira ya kudin ciniki ne to a yanzu a yau kin in za ka ban naira to baka ban rabi sai alisan naira nawa take a yau sai alisan kudi na gaba daya ka ba ni su da naira amma a cinikin yau lissafin yau aka magana yana litta ka biyar da naira amma in da kamar da naira ba sai fa ba ba bar bashi shi ne kuma magana ba bar bashi a ce kun sauran zaka nan baka naira dubu goma kama man san baka naira dubu biyu kai dubu takwas zan maka gobin dubu biyu ba a haka nan ba don kuma yana canza lokaci guda an gane magana ko? kuma a takaice na magana kudin ana ciniki da wasu kudi a biya da wasu ana ciniki da dolar a biya da sefa ana ciniki da naira a biya da sefa da dolar duk ana iya yi amma ko abin da ke nema ranar wannan in za a wannan canjin za a biya da kudi da ba iri ɗaya ba to in za a yi wani canjin a ran nan ka a rabu da bashi amma a yi lissafin farashin kudin a yau nawa sefa take nawa sefa take ta naira a naira ta ba nawa zaba ne ina banka jika ɗan miliyon a yau nawa naira ta miliyon take in lokaci naira dubu ɗari nawa ce ya kamar kudin gaba ɗin an yarda an yarda amma ka a samu saura gibi ina ganin ya kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kenan karatu sai juma'a